بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهدكم في الله أشهدكم بالله أني أحبكم في الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في دار كرامته الجنة الفردوس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم yau kwanan wata ashirin da biyar ga watan uku watan rabi'ul awwal ba watan maulidi ba shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a lissafin albashi muna darasi na shida a cikin wannan sura suratu maryam kuma da yardar Allah za mu tashi aya ta ashirin da bakwai daidai a cikin wannan sura in za ku iya tunawa muna tattaunawa ne akan labari da Allah madaukin sarki ya baya mu cewa na na Maryam ta haihu babu miji ta shiga cikin damuwa a lokacin da ta haihun nan har take cewa ina ma da babu ita ba a yi ta ba wa kuntu nasiyan mansiya Allah ya sa aka kira ta aka bata hakuri aka ce ta kwantar da hankalinta to yanzu dai an yi haihuwa ga ta da ɗa a bayanta a goye da shi yaya za a yi dole ta ɗauko shi ta taho da shi gurin mutanenta su ko mutanenta sun san cewa mace ce da ba ta da miji ko ba su taɓa sani a duniya an ga wata mace ta haihu ba miji in dai ba karuwa ba to bayan da za a yi mace ta haihu ba miji su sun san wannan ita ma ta san wannan ita kuma gashi ba annabiya ba dan babu wata annabiya mace yaya za ta yi sai Allah ya ce sai shiru kar ta yi magana duk magana da za su gaya mata sai shiru kar ta ce komai ta bari wannan jaririn da ta haifa shi zai bada ansa ilahi alamin ya rab wani abu sai Allah wato wannan yake nuna mana wani malam duk lokacin da ka rike Allah sai ka shiga wani yanayi wani hali to albishirinka Allah zai kubutar da kai usduqillaha yasduquk ka gaskata Allah Allah zai gaskata ka wannan mata ta shiga damuwa mutuka ta shiga bashin rai kuma wato ba wai dan haihuwar ba a me za ta ce wa mutanenta sai aka ce ma ba ma ita za ta ba da ansar ba wannan dan da ta haifa shi zai ba da ansar wani abu sai ubangiji rabbul izzati to yanzu ga na maryam ta taho da ɗanta a goye da shi tana riƙe da shi sun kuma kawo mata farmaki malam ya faru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
باني غبا غبا in ji mai yankan rake fa'atat bihi qauma tahmilu sai gashi ta taho da bihi wannan ɗa shine isa kenan Allah sa in kirista su ji wannan kissar wannan ɗan shine isa ta ɗauko shi ta taho da shi fa'atat bihi qaumaha tahmilu takadirin zancen shine bayan wannan abin da ya faru na haihuwa da kuma shiga cikin kuncin yaya za ta ce wa mutanenta kawai sai ta ɗauko shi imam al'alusi ya ce ja'atun ma'a waladiha hamilatan iya sai gashi ta zo musu tare da ɗanta tana ɗauke da shi tukwanansa nawa wasu suka ce sai dai kwana arba'in kamar yadda wasu malamai suka faɗa duk da ƙur'ani bai ce kwanan shi nawa ba amma ana so wai dan ka ji daɗin fahimtar kisar a lokacin da take ɗauke da ɗan kwanansa arba'in tahmilu tana ɗauke da shi gashi ta tawo da shi قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا magana farko da suka fara gaya mata ya maryam lalle yau kin zo da wani abu wanda yake me na ƙarya kin zo da abin da yake ƙarya subhanallah ba daɗi babban mutum wato wanda yake mai matsayi mai daraja mai kima a ce da shi yayi ƙarya ba daɗi wallahi to kuma gashi Allah ya ce da ita ta yi azumi wannan rana kuma kada ta yi wa wani magana za a ɗauki nauyin maganar da za ta yi ɗin za a ɗauki nauyi kuma za a ci gaba da kulawa da duk tambayan da aka yi mata akwai mai bata ansa ta sallama al'amarinta zuwa ga Allah da hukuncin Allah, ta rungumo ɗanta ta taho kawai. Sallamatil al'amura ilallah, wastaslamat liqada'ihi ta sallama al'amari zuwa ga Allah, ta miƙa wuya zuwa ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala. Ta ga meye zai faru, don ita ma ba ta taba magana da yaron ba. sai gashi ta taho da shi suka ce lalle yau wannan mata lalle yau kin zo da kin zo da wani abu wanda yake na ƙarya in an ce fariya daga firiya ne alfiriyatu ana nufin wato wato ƙarya farmakin farko da suka fara kai mata kenan laqad ji'ti shay'an fariyan daga alfira suka ce ma'akhudun ne min faryatul jild ko faraitul jilda idan qata'tuhu a larabci kakan ce faraitul jilda kana nufin ka yanki yanka abu kamar wato ta yanka ƙarya alfirya din nan shine shine buhtan shine dai ƙarya din يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية suka ce ya ke uwa haruna ya ke uwar haruna babanki fa ba mutumin banza ba ne yawwa haruna a nan ba ana nufin harunan annabi isa ba fa an gane kun san akwai haruna dan uwa annabi annabi musa afwan to ba ba ba haruna dan uwan annabi musa ba ba shi bane a'a wannan wani bawa ne cikin bayin Allah mutumin kirki shi ma a zamanin ya yi tashe ya yi suna da taƙawa da tsoron Allah da ibada sai aka kwatanta ta tunda shi ma mutum ne mai taƙawa mai tsoron Allah mai ibada sai aka kwatanta ta da wannan wato haruna ɗin ya ke uwar haruna mana ya ke wacce kika kama da haruna mai ibadan nan haruna mai salahan nan shine ya ukta haruna ɗin tunda ita ma mutumin kirki ne shi ma mutumin kirki ne wasu malaman suka ce a'a tana da ɗan uwa ne mai suna haruna kun gane da haka sai suka ce ya ke ‘yar uwa haruna na unguwa kaza na wuri kaza wadda danginki ne haruna ɗin subhanallah ma kana abukin ra'a sau'in babanki ba mutumin banza ba ne in an ce imra'a sau wato mutumin da yake aikata mummunan abu kaga wannan yana nuna cewa wato ɗa yana ɗa yana iya koyi da ubansa haka ne ƙwarai da gaske to ya kamata idan kai mutumin kirki ne a ga ɗanka yana layin kirki idan ke mutum ya kirki ne a ga ‘yarki tana layin kirki shi yasa suka ce ai babanki ba wanda yake mutum ne na banza ba ballantana a ce ai ba mamaki ta gado ubanta wai ba shi yake cewa wai wai kyan da wai ya gaji ubansa wai a ya gaje shi akan alheri dai ko ba haka bane ba yawwa wato mamaki suke yi suka ce kin fito daga gida na kwarai na kirki amma kuma kin fara aikata aiki wanda yake na me wanda ba na kirki ba wa ma kanat ummuki baghiya mahaifiyarki kuma ba karuwa bace mu mun sani a tarihi mamanki ba karuwa bane wannan haka ake so malam mutum ya zama yana da kyakkyawan tarihi a zuri'a da dangi za ku fi gane karatun abin da nake nufi shine ka yi ƙoƙari ka zama mutumin kirki ta yanda ko mutuwa kai ko kana raye za a ce wa ‘ya'yanka alhamdulillah ubanku mutumin kirki ne duk wanda ya lalace a yau a yanzu to wannan lalatar ba za ta cuce shi shi shi kadai ba sai ta hada da ƴaƴansa da jikokinsa da tattaba kunnansa dan da za a zo a yi ta buga misali da su a ce ai babanku mutumin banza ne wane ya je yayi sata yayi fashi a ce ai ba mamaki ai gado yayi yayi ai tsohon kakansa mugun dan fashi ne a hanyar gwarza aka kashe shi kaga abu yayi muni kun fahimci wannan to shi yasa mu yi kokari mu gyaru ma dan ma mu mu rufa ƴaƴan mu asiri ko ba a zage ka ba a zage ɗanka a ce aikin banza nan uban ka ya kare iskancin sa ya mutu a banza aka kashe shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aikin banza nan baban ka ya gama rayuwa macuci ne duk inda kuɗin mutane ya shiga hannunsa baya saki kaga ka cuci ɗanka ka cuci zuri'arka babu wata harka ta alheri za ka yi za a yi da kai ba kanat ummuki baghiya wai a yau haka za a karatu ne ko ne na dan yi kawai ci ne fa ban tsaya ba ba gaskiya ne tsaran ma kai ma sai ka sai ka zuba ta a haka mu je
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
shikenan lokacin da suka gaya mata wannan zance babanki ba mutumin banza ba ne mahaifiyarki ba karuwa ba ce ba wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayi kawai sai ta nuna yaron shine ishara ko ta yi nuni zuwa gare shi mana ni ba zan muku magana ba tunda daman ta dauko alkawari cewa ba za ta yi magana ba yanzu ne ta fara bawa kanta kariya ta hanyar amfani da ɗanta kai ku ce Allahu Akbar. Ashe ɗa alheri ne, ashe ɗa albarka ne, in baka gane ba. Yanzu ka duba malam, tun yana jariri, aka fara amfani da shi yana ba wa iyayensa kariya, sai nuni gare shi. Shi sa Allah ya ce, Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa ku yi aure ku hayayyafa. zan yi alfahari da yawan Qur'an tashi alkiyama ashe dan da zaka haifa annabi zai alfahari da shi ran tashin kiyama sannan kuma kai danka baka san me zai maka ba baka taba sanin me zai maka a rayuwa ba alhairansa yana da yawa shi yasa ake so kai ta addu'a kai ta roƙon Allah Allah ya taimake ka ɗanka ya zama ɗan ƙwarai kuma ka roƙi Allah Allah gyara maka injinka amin fa sharat ilai sai ta nuni zuwa ga ɗanta ita kam ta yadda ɗanta ne ba wanda ya sai raba ta da shi kamar cewa take wajjihu kalamakum ilai magana ne da kuke gaya muku ku yi masa zai ba ku amsa. Amma ba su, ba su gamsu ba da abin da ta yi musu ɗin, ya ma za a yi muna miki magana ki nuna mana jariri. Alo, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya yaya za mu yi magana da wanda yake cikin zanin goyo kuma yana yaro ƙarami. Al-mahd suna ne wadda aka tanade shi ga yaron da yake cikin zanin goyo mana ana shayar da shi nono ba a ma yaye shi ba kaifa nukallimu tiflan saghiran ma zala fi mahdihi wa fi hali rada'ihi yaron da yake cikin zanin goyo yana dan karami ana shayar da shi amma ina tuntunin annabi isa ya yunkura ya ce ba zai kunyatar da mahaifiyarsa ba ya yi magana don ya tabbatar da tsarkin mahaifiyarsa da ɗaukakarta ƙala inni abdullah Allahu akbar ai wannan magana ta yi daɗi ai kwarai da gaske isan isa ɗin alaihi salam da kansa ya ce inni abdullah ni bawan Allah ne malam wai kun gane karatun nan kuwa magana magana farko da annabi isa ya fara faɗa a duniya magana farko da ya fara faɗa a duniya cewa ya ni bawan Allah ne ya rufe komai na ɗan kirista zai ce isa Allah ne ko ya ce ɗan Allah ne ka duba lamarin Allah da yake Allah alimul gaibi ne ya san za a zo ya wannan kwamacalar daga baya yanzu kirista sai ya miƙe ƙafa ya ce ma ai dan Allah ne ko Allah ne ma ya ce inni abdullah ya ba wa waɗancan mutanen ansa kuma ya ba wa kiristocinku na yau amsa shi bawan Allah ne dan ya daɗa nuna ma shi ba Allah ba ne ataniyal kitab kamar yadda kuke bayi haka nake bawa amma Allah ya fifita ni akan ku dan ya bani littafi mana ya hukunta a cikin abin da ya hukunta tun azal ya bani littafi mai suna injila ko attaura ko dukansu gaba daya amma dai a nan gurin cewa yi ataniyal kitab wato ba a bashi littafin ba fa amma dan a tabbatar ma da cewa an bashi din kawai sai aka yi amfani da an bayan dan babu shakka za a bashi tahqiqan lil wuqu'i dan a tabbatar da faruwar haka din kamar yadda can Allah ce ata amrullahi fala tastajilu tashi alkiyama ne kaga ba a tashi kiyama ba amma sai Allah ya ce al'amarin Allah ya riga ya zo kar ma ku yi gaggawa la ilaha illallah wallahi wa tu'min alkiyama ce Allah ya ce al'amarin Allah ya riga ya zo kiyama fa ku daina mafarkinta kiyama fa ku daina ganin ta dade kiyama fa ku daina ganin wasa ne kiyama fa ku daina shakka ata amrullah al'amarin Allah ya riga ya zo kiyama fa mun ma ta da ita wala tasajilu kar ma ku yi gaggawa kiyaman kan ta riga ta zo ga wani misali yanzu aya nan gaba Allah zai sa abusa kafo ko haka ne ai ba abusa kafan ba amma da yazo ba da labari dan ya nuna maka tabbas ne harkar kiyama ne sai ce wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يتي وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء بعيبا وقضي بينهم دب بعيبا كيامر بتذوبا يتي أنبوسا قفو wanda yake cikin sammai da ƙasai duk zai mutu sai wanda Allah ga dama sannan a sake busa ta biyu fa'iza hun ƙiyamun yanzurun sai ga annabawa an zo da su kaji annabawa ma an zo da su dukka za a zo da su gaba ɗaya to an zo da annabi ma ɗan gata ballantana ni ko kai ai malam subhanallah na sha gaya muku ina maimaita muku yanda ka san yanzu kaga dukkanmu nan an jima kaɗan za mu tafi gida ko muna so ko ba so sai bacci ya kama mu ko za a yi bacci za a tashi gobe ko insha Allah to haka Allah zai tashi kiyama kaga dai baka isa ka hana kanka ci da sha a rayuwa ka ce za ka ta rayuwa ba ka ci ba ka sha ba ko to wallahi baka isa ka hana kanka ka je kiyama ba wallahi akwai abin da wato dole sai ka yi shi a matsayinka na mutum suna nan da yawa ko yanzu mu ce tsuguno duk yadda muke anan da tsuguno ya kama ka ba sai ka nemi shawarar kowa ba sai dai muka ka tashi kai kayan kacan haka wallahi tallahi ko ko sallama ba za ka yi da makocinka ba musamman gudawa tot za ka ga mutum ya tashi ya miƙe ya tafi yau kai sai ka zauna wannan wani abu ne a jikinka baka isa kai control ɗinsa ba a samu wani jarumi a duniya ko shugaban kasa ko waye shi ko wani basarake yana cikin rawanin sa ya dade gudawa ta zo mai ya isa sai isa ba wallahi dole sai ya je ya tsuguna nan da nan zaka je ana kaza kaza kaza ni ban sani ba ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ana faɗa amma dai ina ganin Allah gaskiya ne an ce wai Obasanjo lokacin yana shugaban kasa ana kwamboi ana tafiya an je wani guri irin duba aiki din nan ya aka yi aka yi cikin Obasanjo ya lalace yana shugaban kasa guda ta kama shi ana cikin gudu kwamboi shugaban kasa an tsaye da kowa yace guys stop yace wa direba so an tsori ta ce mai wallahi ko wani security bai nema ba kawai aga ya bude kofa da gudu ya gangara ya shiga cikin ciyawa sai ga shugaban kasa tsuguna yana kashi dan katare haka ne suke bada labari kada ya turo a kama ni nima ji na yi yawwa amma abinda baka sani wanda ya fi shi ma haka din bata gagara gare shi ba kai dan ba Allah yana ruba asiri ne akan wasu al'amuran fa Allah billahi alazim ina gawa sai an yanka wani uban taro ana tsakiya Allah ya sako maka abar ya zaka yi ya dai ga mutu yana kabe kabe zai fita dan bala'i wannan wani abu ne da yake jikinka baka isa ka hana kanka shi ba to wanda Allah zai maka shi kiyama ba ya hakuri Allah mana Allah ya fi mana ya Allah mu dai Allah ya Allah ya Allah ya Allah muna da rauni wallahi Allah muna son ka Allah muna kaunar ka Allah muna so mu zama bayan ka Allah muna so mu bi ka mai maka da'a ya Allah kai ma ka so mu Allah ka kaunace mu ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الله الله الله Allah kada ka kunyatar da mu ranar da za a tashi mutane Allah kada ka kunyatar da mu ranar da dukiya ba ta amfani ƴaƴa ba ta amfani Allah mu dai muna neman kariya daga gare ka ba mu isa ba wallahi wallahi ba mu kai ba ka yabe mana da raunin mu ba mu muka sallah irin yadda ya kamata mu yi ba ba mu muka azumi irin yadda ya kamata mu yi ba ba mu muka da'a irin yadda ya kamata mu bi ka a matsayinka na rabbul izza ba mu yi abubuwan da kace mu yi ba ya Allah amma muna son ka wallahi muna fata ka so mu kai mana rahama ka ji kanmu ya mala'iku Allah sa ku amsa wannan addu'a kai ga Allah tabaraka wa ta'ala lamarin tashin kiyama lamari ne mai tashin hankali kwarai da gaske bayan nan sai ce wa ja'alani nabiyya kuma ya sanya ni annabi ina nisa na kawo muku wannan labarin wannan fa duk ina cikin zanin goyo fa kwana 40 fa yake wannan bayani kaga ai ba a zo ba ko ba ka bane ba ba a bashi littafin ba ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba ya sanya ni in zamanto annabi ad'u nasa ila ibadatihi wahda wanda zan kira mutane zuwa ga bauta mushi shi kadai bayan nan waj'alani mubaraka Allah ya sanya ni in zamanto mai albarka bayan ni annabi ne kuma ya sa ni in zama mai albarka me albarka kasirul khairi mai yawan alheri ainama kuntu duk inda na kasance hina ma halaltu ja'alani mubarakan ina saukowa a duniya ya sanya ni mai albarka kuma duk inda nake mai albarka din ne ba wannan kadai ba ku ta irgawa wa ausani bis salati yau ga annabi isa yana cewa Allah ya masa wasiya ya yi sallah ya kiristan duniya me yasa ba kwa sallah wa ausani bis salati waz zaka kuma Allah ya mu wasiya ya ce in rinka bayar da zakka kaga fa abin da ne fa yayi sallah ya ba da zakka kuma ya kiyaye almuhafaza ala ada'iha ya kiyaye ba da ita yace ma dumtu hayya matukar ina raye in dai ina duniya to zan yi sallah zan yi zakka kuma wallahi annabi isa yayi sallah yayi zakka kuma annabi isa zai sake dawowa zai zo zai yi sallah zai ba da zakka mai da annabi ya bada labari sannan ya sanya ni da wata sifa wa barran bi walidati wace walidar wannan wanda take rike da shi a zanin goyo baba yana rike a zanin goyo yake wannan bayani mutanen nan suka yi jikum ta ce tab lalle maryam kin zo da abun mamaki ga yaro yana ta bayani ya sanya ni in zama mai biyayya ga mahaifiyata muti'an walidati wa barran biha musinan ilaiha kaji kai annabawan dama da ba su aka turo ma ba qur'ani ya kawo labarin su cewa suna bin mahaifiyarsu bin iyaye ka duba tsakaninka da Allah da kai da mahaifiyarka ko da mahaifinka yaya kuke yaya mahaifiyarka take a hannunka alaji yaya matarka take yau yaya tsakanin matarka da mahaifiyarka kwanan nan wani mutum nake masa sulhu da shi da iyalinsa wani abu ya shiga tsakaninsu sun kawo suna ta faɗa wata tana ta kuka bayi da mutunci abin da yake mana ba daidai ba ne wane ne wane ne kaza kaza kaza kaza zagi batanci da waye da sauransu na kira shi na kira su suka gama jawabi yana kallon su wato wallahi wata magana da ya gaya min ya gigita ni na ce kai Allah ya sawai mata a wannan zamanin sai dai addu'a na'am na'am na'am yace malam na yadda sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza amma ba sa tausaya mu sai nuna wata ce ta ga wannan ba ta da kirki mafaɗaciya ne mai zuciya kuma ban taɓa yin wani abu ta yi wani abu ta bani haƙuri ba ban isa ba yace kauracewa namiji aka sani yana kauracewa matarsa amma ga suna su suke kauracewa in zo gidana in zo da mutunci in kawo abin arziki in zo in bawa yara na siyo musu nasu sai su haɗe kai su tafi sama kawai su banza da ni in ta kwankwasa kofa ina shiru wanci ta yi bacci wanci ta yi bacci yace ba zan iya irga sau nawa ake rufe min kofa a gidana ba wai na yi laifi wai ni za a kauracewa yace malam ina so na gaya maka wani abu baƙin cikin da nake yi shine gidan nan yanzu da muke ciki ina biya musu kuɗi ya kai naira dubu ɗari biyar ya ce su nake biyawa na ce ya ce in ni kaɗai ne wallahi ba zan kama gidan naira dubu ɗari biyar ba da su da ‘ya'yansu don rufa mana asiri in na ga dama zan je in kama gidan ƙasa wanda bai kai wannan ba amma don su ji daɗi na yi musu ya ce abinci ga sunan ba wai matsala ba mu da matsala abinci matsala ce ta yanzu in zan dawo in sayo kaji in sayo nama ‘ya'yana suna son farfesun naman rago in je in sayo in kawo in yi waye ya ce ga sunan ka kalle su akwai yunwa a jikinsu ya ce to amma abin da nake so na gaya maka mahaifiyata tana raye malam ba ta mutu ba tana ƙauye na kasa ɗauko ta na kawo ta wannan shi yake damuna mahaifiyata tana ƙauye tana surfe sai ta daka gero ta surfa dawa a kai mata niƙa ta zo ta ɗora tuwo da kara take take ni ko a gidana da gas ake aiki amma mata na ba sa yaba mu yace rijiya rijiya rijiya wallahi yace mahaifiyata sun kuyawa take rijiya irin ta ƙauye sai ta yi wajen minti goma tana jawo guga bata fito da ita ba tsohuwa ce ba ta da almajiri ma a ƙauyen da zai mata amma ni mata na ga sunan wallahi ruwan da za su kai ban ɗaki su yi wanka wallahi sai dai almajiri ya kai musu ya ce ga tanki nan ga bohol nan sai dai in biya almajiri ya ɗebi ruwa ya zuba a bokiti ya kai musu ban ɗaki ba za su kai ba kuma in almajirin nan bai kai ba sai dai in je in tarar da ban ɗakin nan yana cikin datti ya ce a cikinsu ko shara ba wacce take wallahi shara ba sa yi sunkuyawa a gidana su mun shara ina da yar aiki amma uwata tana can tana ɗiban ruwa da guga a ƙauye tana cin tuwon dawa da tuwon masara da miyar kuka sai in na je na kai mata ziyara ɗan abin da zan yi mata ne nawa zai ishe ta ya ce wannan abin da shi yake damuna na so a ce na ɗauko mahaifiyata in taimake ta in je da ita daɗi kafin ta mutu yanzu buge-buge nake ta yi nema mana dan fili da zamu saya a unguwa ka zamu je mu fara saka ginin har za su suna yakata suna fada da ni mai shiru na ce tab ga wani wa'azi fa haka ne to na gaya muku wannan karatun ne dan me wallahi malam shari'a ta ce a kyautata mata kwarai da gaske amma kuma shari'a ta ce a kyautata wa iyaye sai dai fa Allah ya fi mana amma wallahi hidimar da muke wa iyalanmu gaskiya iyayenmu ba sa samun haka ita ce gaskiyar magana yanda muke kashe kuɗi buƙatar matarmu in ta tashi mu gigice sai mun mata wallahi ba ma yi wa mahaifiyar maka kai yanzu mahaifiyarka me ma za ta ce ka mata wanda zai tada hankalinka me me za ta ce ka mata wani fa kafin ya kai uwarsa makka sai ya kai matarsa hajji da umra bila adadin in an yi magana shi kai tsofaffi ne rabu da su wahala za su yi ta baka wallahi amma ita wannan yar goshi ce kullum zai tafi ya ɗebe ta tafi da ita Allah ya saka da alheri amma dai uwarka tana da haƙƙi a kanka uwarka na ce tana da haƙƙi a kanka da safe ba fa zagi ne ba uwa mahaifiya to mahaifiyarka na ce tana da haƙƙi a kanka dan kar wani ya ɗauka ko zagi ne malam wannan tun daga zanin goyo yake gaya mutane ni annabi ne kuma ni mai bi mahaifiyata ce kai yanzu zaka iya bude bakin ka faɗi wannan anguwar ku tsohuwar ka tana nan tana cikin gajiya ba ta da tsumman da za su saka kwana nawa za ka yi baka je gaishe ta ba waya ma wani baya iya bugawa gaishe ta uwa ai wallahi ba za ka san kowa ba sai ran da uwarka ta rasu Allah ka tambayi wanda bai da uwa da bai da uba zai gaya ma dadin uwa da uba wallahi ko yau kun ga ban san wallahi ban san zan faɗi wannan magana ba ko yau da safe a gidana haka kawai sai nake cewa kai a jiya kai da yamma na da na gaji an kama abinci ina ci sai na ce wa iyali na ci kai ce wallahi iyayena nake tunani ce me ya faru na ce kawai wallahi ina jin ina ma da a ce yanzu ina da uwa da uba in gani ko mai san musu sai ta ce sai ta ce ai ta ce ai da aka yi musu nace ai bai yi ba mun daɗin gani ni ban yi ba ai yanzu kai ina ma da ina da shi yanzu in yi hidima ta gaskiya amma babu babu an rabu ka rasa malam sai ka rasa wace tsohuwa za ka je gidanta ka yi minti ashirin minti talatin ka zauna a ɗakinta tana na lillahi wa inna ilaihi raji'un malam ka rasa wani dattijo zaka je ka da safe ka je ka gaishe shi ku hira da shi ka ce masa kaza ka ce masa kaza malam sai ka rasa ina za ka je amma yau wani gashi yana da shi amma ba shi da kima a idansa ranar da ka ɗauke shi ka kai shi kabari ka binne shi za ka gane babanka yana da muhimmanci ranar da aka zo ana karanta maka aya da hadisi da suke bayani akan falalar waye ya bi mahaifiyarsa ya mata hidima lokacin za ka ciza yatsa ya ma ina ma da mahaifiyarka tana nan kai mata yanzu suna kabari me za ka yi mata sai dai ka mata masallaci ko ka mata makaranta ubarran bi walidati ya ku yin uwana ku bi iyayenku ku bi iyayenku ku bi iyayenku ku taimaki iyayenku ku faranta wa iyayenku ko mun mugun halinsu ko mun rashin kirkinsu kuma ko da kun samu bambancin aƙida da su uba uba ne ba a canja uba uwa uwa ce ba a canja uwa naga wani yaro ya zo da gudu ya hau kan mahaifiyarsa wallahi da girman sa ba kawai sai nake baka nace Allahu akbar bata ce sauka ba babba ne fa da gudu ya zo ya hau kanta wallahi ya shimfiɗa abin nan sai yana mama yana mata magana tana cewa me aka yi aka yi na ce wani abu sai uwa yanzu wata ilan uba ne na ka ji sauka kai na aka zo kawo kai na kan katon banza da kai ka zo kana in namiji ne haka zai uwa fitar zan mana karatu akan uwa in Allah ya sa da zan yi kwashe kwashe da tattare tattare ku ji abin da aka ce akan uwa malam wallahi wallahi malam wallahi dan Allah ku rike wannan ayar wa barran bi walidati Isa yake cewa ni mai biyayya ne ga mahaifiyata malam yaro ne karami a cikin zanin goyo wa ya kimtsa masa wannan Allah Allah ne kimtsa mai mai bin mahaifiyarsa ce kai kokari kafin iyanka su mutu kai musu hidimar da zaka shiga aljanna saboda yi musu hidima wallahi samu shadda mai kyau mai tsada ka kai wa tela ka ce ɗinka wa babana ya fita masallacin juma'a a ganshi mai kima da da da a cikin abokanansa kwanan nan na je gaida kanin mahaifina shi ya saura mana na ganshi sai na yi hawaye na ɗauki wata riga ta mai kyau ina son ta wallahi don ƙurinai ni ɗinka riga ne na ce Allah tun da babana baya nan na aika musu ita na biya aka kai masa ita da ya ga rigar nan ta sha aiki wallahi malam sai ya sa ta ya fita cikin abokanarsa dattawa ne duk masu furfura wani baya abu nan duk sun gaji suka ce alhaji lafiya sai ce sai ce ɗana ne ya aiko mu ɗanka ya ce ɗana bai ma ce wai ɗan ƙani na ko ɗan yana ba ya ce ɗana ne ya aiko mu ya ce kuma su addu'a wallahi malam da na zo abokanan nasa suke zuwa suke mun godiya ba ma shi ba tukunna mun ga rigar da ka turo wa babanka Allah maka albarka Allah maka albarka ranar da ya ji na zo garin da ya ji an ce na zo gari kafin na zo ba ita ba ce a jikinsa sai ya koma gida ya canja sai ya saka rigar ya ce ku ce mai ina wuri kaza ina jiran sa wallahi na zo kuma na ganshi da rigar wallahi da na ganshi da rigar sai na ga yayi daban da sauran dattawan na ce ina ma ina da hali su ma duk in ɗinke su gaba ɗaya ya zauna ya baje ta sosai akwai wani yaro da muka je da shi da ya ce kai waya ne a hannunka ya ce ya ce zo ka ɗauka mana hoto da ni da shi ya buɗe ta haka ya ce matso nan ka gani na matso suna ta murna malam ba mahaifina ba ne amma ƙanin mahaifina ne amma ina gaya maka wannan abin da na masa na fi ‘ya'yansa a wajensa malam kyautata tana da daɗi riga kawai kuma riga wannan zaka wanke ka ba wani wallahi tallahi malam kai yanzu kana jin ka gaji da ita billahi azim duk juma'a da ita zai tafi kuma yana kafa kafa da ita amma rigunan ka nawa nawa ka iya dauka ka samu tsohon unguwar ku wani dattijo unguwar ku bai da rigar kirki ka bashi ya zaka wato tunanin ma manta muke mu bi iyayenmu mu taimaka wa iyayenmu wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah bai sanya ni in zama mutum jabbaran mai jabberanci mai girman kai shaqiyan shaki mai girman kai mutakabbiran murtakiban lil ma'asi wal mubiqat mai girman kai mai shakiyanci mai aikata sako da abubuwan da suke halaka mutane Allah bai sanya ni wannan ba me yace kuma
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
يتكتا يتي والسلام علي كما أن الشيء مكو أقوي أمنشن الله أكينا يوم ولدت tun ranar da aka haife ni wa yawma amutu har zuwa ranar da zan mutu wa yawma ub'asu hayya da ranar da za a tashe ni lil hisabi wal jazai yawm al qiyama dan ayi min hisabi da sakai ran tashar kiyama farko na da ƙarshe na alheri ne gaba daya ka lura ya kai mai sauraron karatu yanda annabi isa ya mayar da martani ga waɗannan mutane da suke so su ci mutuncin mahaifiyarsa duba jimlolin da ya sake yana bayani akan tsarkin mahaifiyarsa sannan kuma shi ɗin fa su sani cewa wani mutum ne daban ba irin sauran mutanen garin su bane ya sifanta kansa bi majmu'atin min sifati al-fadila sifofi daban-daban daban na falala ya fara budewa da صفة العبودية لله رب العالمين صفر cewa shi bawa ne ga Allah ya mai da martani ga waɗanda suke cewa shi ɗan Allah ne ya nuna mana shi bawan Allah ne duk wannan matsayin amma bawan Allah ne dai ya nuna mutane wannan haƙiƙa wacce take la haqqa siwaha babu wani gaskiya in ba ita ba Isa ba Allah bane Isa ba dan Allah bane Isa annabin Allah ne kuma Isa na na Maryamu ita ta haife shi ga ma bayanin haihuwar ta sama a cikin Qur'ani dalla dalla filla filla kuma danya tsoratar da makiya kada su rinka sifanta shi bi annahu wallah ko kuma su ce ibnullah ko kuma musharikun lillah mai tarayya ne da Allah a wajen ibada da ƙarshe rufe zancensa cewa kuma yana kyakkyawan zato ga Allah don ku Allah ya bashi aminci a dukkan rayuwarsa gabaki daya kuma tabbas annabi Isa yana cikin me yana cikin aminci sai Allah tabaraka wataala rufe wannan kissa da bayanin fuska ta gaskiya kuma da raddi ga waɗanda suke sifanta Isa da mahaifiyarsa da abin da suke sifanta su Allah ya bayani cewa waɗannan bayi guda biyu da Maryam da Isa sun kubuta sun barranta da duk abin da ake sifanta su da shi shi yasa yace zalika Isa ibn Maryam ai wancan da aka baka labari zalika اسم للإشارة كما للبعيد المذكر وانشان أي شيني إيسا دم مريم كما كدوب الله سيشي إيسا دم مريم بيشي إيسا دم الله با بيشي كنن الله با بيشي أبوكين الله با دم مريم يشي مريم كنسان يا ماما أنا مريم جيدي تكيد عبد الله مريم بيور الله كنا Isa ɗan baiwar Allah shi din yace ni bawan Allah ne inni abdullah kuma ya nuna mana kalmar farko da ya fara faɗa a duniya cewa shi bawan Allah ne zalika isa ibn maryam wannan ya nuna cewa Allah ya yabe shi kuma ya yarda cewa shi dan maryam ne ya zaɓan masa uwa sadiqa mai gaskiya قول الحق الذي فيه يمترون wannan shine zance na gaskiya da suke yin shakka akai wannan qaulul haqq akwai qira'a guda biyu qira'atani sab'iyatani qira'atul jumhur qaulul haqq bi dhamm al-lam qira'a ta biyu qirar ibn amir da asim bi fathi al-lam qaulul haqq idan mun ce birraf'i ne qaulul haqq kenan zai zama to qaulul haqq din khabar mubtada mahzuf ne zancen zai zama zalika alladhi akhbarnaka anhu bi sha'ni isa wa ummu ko wa ummihi huwa qaulul haqq wannan in mun ce qaulul haqq kenan azza wa jalla to waye al haqq din shine Allah qaulul haqq qaulullah kenan ذلك عيسى ابن مريم wancan shine Isa dan Isa dan Maryam wannan bayanin da muka maka qaulul haq shine zancen Allah qaulun ne alladhi la yahumu hawlahu batilun barna da ƙarya ba ta kewayewa kusa da shi wala yukhalituhu raibun wala shakk babu kokwanto ko shakka wannan alhaƙudin a iya cewa ana nufin Allah ne subhanahu wata'ala dan yana daga cikin sunan nakin Allah alhaqu kuma a iya cewa qaulul haqq a iya cewa zancen gaskiya gaskiya anan ziddul batil kishiyar wato ƙarya shine as-sidqu was-subutu alhaq shine me as-sidqu was-subut gaskiya da tabbatar abu idan kuma muka ce ƙaular haƙƙi ne wato bi fatin lam ƙaular ɗin zai zama masdar mu'akkad li madmunil jumla kenan a wurin malaman nahwu kenan zancen zai zama zalika allazi qasasnahu alayka ayyuhar rasulul karim min sha'ani isa ibn maryama huwa alqawl as-sabit as-sadiq alladhi aqulu fihi qawl al-haqq magana ita ce ta gaskiya da nake gaya ma maganar yanke idafa din sai zama min babu idafatil mawsuf ila sifatihi alqawlul haq kamar yadda Allah ce wa'ada sidqa alwa'adu sidqi kenan can yace wa'ada sidq ana nufin alwa'adu as-sidq alladhi fihi yamtarun abinda kafirai suke yin shakka dangane da Isa da mahaifiyarsa wannan allazi din zai zamanto sifatun ne lil qawl ko kuma sifatun lil haqqi yamtaruna ana nufin yashukkuna suna yin shakka akan sha'anin Isa da mahaifiyarsa abinda muka baka labari wannan shine zance na gaskiya wanda babu shakka a cikin sa wanda mabarnata batattu suka jayayya a ciki ya kai Muhammadu kada kai waiwaye zuwa ga shakkar su da kafircin su ka kyale su a cikin batan su su je su yi ta halaka sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake kansa yace ma kana lillahi na'am ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Allah ya san mutane suna cewa Isa dan Allah ne da ka sai wanke kansa ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana bai dace ga Allah ba ma yasifu wa ma yastaqimu wa ma yutasawwaru fi haqqihi bai dace ba ba za mu a taba yi tunani ba akan Allah a ce wai yana da da li'annahu munazzahun an zalik saboda ku Allah abun tsarkakewa ne da da li'anna al-walada inma yattakhidhu al-fanuna limtidad ƙararru wanda za su ƙare za su mutu sune suke rike yayayi za ka rike ne saboda za ka mutu wata ƙila ya zo ya gaje ka ci gaba da kula da gidanka wa yattakhidhu du'afahu lin-nusra masu rauni suke rikan ɗa saboda ya taimake su in girma ya kama ka ɗan ka ya tallafa maka wallahu ta'ala shi baki ne ba fani bane baki ne tabaraka wa ta'ala baqa'an abadiyya wanzuwa ta har abada kuma shine alqawiyul qadir alladhi la yujidu shay'un ba da'ifi bane to dan me zai bukaci da bai dauki min waladin ba wannan minu waladin din ta'kid ne wato ta'kidun nafi din ne da ta'mimin sa ko kowane da ma Allah bai shi Allahu akbar shi yasa wasu ayoyin da yawa suka karfafa wannan ayar dangane da korewa Allah da Allah baya so a ce yana da da mala ana daukan da ne dan gajiya ni da kai muna yin yaya ne saboda gajiya ƴaƴan mu taimake mu su kai mu masallaci su kai mu kaza su mana cefane in mun daina iya zuwa kasuwa su kai mu kaza su kai mu kaza in ba mu da lafiya su mana jinya su kula da gidajen mu in mun kwanta wannan shine amfanin da to ina ruwan Allah da da me da zai masa da kake son ka samu da kana son ka samu magaji ake so wanda zai maka addu'a wanda zai taimake ka ko ka ki ko ka so danka zai taimake ka yasa Allah ya fada a wani gurin yace wa qalu takhadha ar-rahman walada yace laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhillu al-jibalu hadda an da'u lir-rahman walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا عاتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سيساتي ميزواتي مكملات إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته